بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ci gaba da karatunmu a cikin littafin riyadu salihina bayan ɗaukan dogon hutu da aka yi na watan ramadan in sha Allah shi ma yau wannan littafi za mu ɗora karatu a cikinsa ko mun yi wani tasiri da wuce za mu tashi babu ta'azimin hurmatin musulmina wa bayani hukukihim wa shifqati alaihim wa rahmatihim wannan babin zai yi bayani kan abin da ya shafi girmama alfarmar musulmai urmatil musulmina girmama alfarmar musulmai wa bayanin hukukim da bayanin haƙoƙansu wa shukati alaihim da tausaya musu wa rahmatihim da dai tausaya musu duka wancan rangwanta wannan tausayawa wannan babin duka irin zamanin da muke cike ke yana ana da buƙatar yawan maimaita shi sosai wa al'ummar musulmai saboda sanin a menene haƙƙin ɗan uwanka da yake kanka ya ya kamata musulmai su zama a tsakaninsu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa man yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih duk wanda yake girmama alfarmar Allah tabaraka ta'ala to hakan ya bi masa alkhairi a gurin ubangijinsa alhurmat almaqsuda huna fi aqalil hajj wa yadkhulu fi zalika ala wajhi alumumi kullu sha'irillahi ta'ala anan hurmatillahi ana nufin ayyukan hajji ne to amma kuma zai shiga cikin umum a fiska ta umum gamewa shine dukkan wani sha'irullah wa sha'iru jam'u sha'irati wa huwa kullu shay'in lillahi ta'ala fihi amrun ash'ara bihi wa alama duk wani abun da Allah ya sanar da shi muhimmancin sa aikata shi yake so ayi to sha'iri ne na Allah wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa man yu'azzim sha'irallahi fa inna min taqwal qulub le duk wanda yake girmama sha'iri na Allah to yana daga cikin waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya sanya tsoron sa a cikin zuciyarsu ayanna ta'zima sha'iran lahi dilalatan ala taqwal qulub yana nuni zuwa ga lalle zuciyar mai wannan aiki zuciya ce ta mai tsoron Allah wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa fidjana haka lil mu'mini ya rasulullahi ka shimfida fiffiken ka ga mu'minai ko da ba dan kana ta musu sauta sa musu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fabi rahmatin min Allah linta lahu ko walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum ko wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna la yuhibbul mutawakkilin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce man qatala nafsan bighairi nafsi duk wanda ya kashe rai ba tare da wannan ran ta kashe masa wata rai ba aw fasadin fil ardi ko yayi barna a doron kasa yake yin barna a doron kasa fasadi to wannan faka annama qatalan nasa jami'an kaman ya kashe dukkan mutane wa mana haya duk wanda ya raya wata rai guda daya faka annama ahayan nasa jami'an kaman wanda ya raya kaman ya raya dukkan rayuka kaman ya raya dukkan mutane shi yasa duk lokacin da kaga ana kashe musulmi to kar kai farin ciki to lokacin da ake ta kashe bayin Allah musulmai cikin mu wasu na ta farin ciki to shi kashe rai na mumini a gurin Allah gara duniya ta gusa haka dan mutum baya kungiyar ku ko baya fahimtar ku to kar kai bakin farin ciki da mummunan abu da ya same shi yana da dai wata yan uwantaka tsakaninka da shi ita ce ta musulunci wala bi Musa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka baina asabihi muttafaqun alayh wannan hadisin an karba daga bi Musa lashari Allah ƙara masa yadda ya ce, Manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce, Mumini ga mumini ɗan uwansa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar gini ne sashi gini shi yake karfafa sashi wa shabbaka baina asabi sai annabi ya hada haka tsakanin yatsunsa muttafaqun alai wani kala daga dai abu musa lashari din har yanzu Allah kara masa yadda kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala tsira da min Allah sabbata gare shi yace man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bi kaffihi an yusiba ahadan min almuslimina minha bi shay'in muttafaqun alayh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya wuce wani guri daga masallatan mu ko kasuwannin mu kuma a hannunsa akwai majejawa to falim su ya rike aula kabir ko ya damke ala nisaliya kan kaifin mana dai yana tare da wani takwabi a hannunsa kenan ba majejawa ba yana tare da takwabi kamar mashi kenan annabulu hiya siham al-arabiyya mashi to ya rike kan karfin ko ya damke kan karfin bi kaffihi da hannunsa an yusiba dan saboda kada ya samu wani minal musulmina daga cikin musulmai bi shay'in mina da wani abu daga wannan karfin muttafaqun alayh mana ya rike kai ya bari ya samu wani ya cutar da wani daga cikin musulmai kaga ya ishe mu a ce wanda zai wuce da karfe an ce ya rike kan wanda zai wuce da takwabi kai an ce ya rike kan fa ba ko wani ya nufa ba to ina ga wanda ya dau takwabin dan wani kaga akwai hatsari sosai muttafaqun alayh bukhari da muslim sosai ma وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم karba daga Nu'man dan Bashir Allah ya kara musu yarda da Nu'man din da Bashir din dukkan su sahabbai ne sai sa aka ce anhu qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasal masalul jasadi idza shaka minhu udhun تداعى له سائر الجسد بالسائر والهمة متفق عليه an karba daga Umar dan Bashirin Allah kara musu yarda ya ce manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce kwatankwacin mu'minai cikin soyayya su ga juna da tausayawan su da juna da rangwantawan su da juna misalin jiki ne idan wata gaba daga jikin wannan jikin ta tabu to sauran jiki shi kuma zai karba da rashin bacci da zazzabi mana da abaduha baban sashin jiki zai kira shashi ilal musharakati fil alami zuwa su yi tarayya cikin radadi da yake ci mana yana ta ji ciwo to za ta kira kafa za ta kira hannu za ta kira ido za ta kira ko ina in ta kira su dinnan dukkan su su zo su taya ta jin radadi kisa za ga an ka ji ciwo to ba a gude za ka ji ba za ka ji ne a cikin duka jikinka to shine misalin muminai kenan idan abu ya taba mumini guda ɗaya to dukkan muminai sai sun ji zafin sa idan abu farin ciki ya sa mumini guda ɗaya to dukkan muminai sai sun ji sai sun yi farin ciki da wannan abu muttafaqun alai bukhari da muslim wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala karba daga imam abu hurairah Allah kara masa yadda ya ce qabbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasan bin ali radiyallahu anhuma wa inda al-aqra bin habis jarisan فقال الأقرأ إن لي أشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه shankar ba daga biyu wurin rata Allah ƙara masa yadda ya ce manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya sumbaci jikansa sayyidina Hassan dan sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ƙara musu yarda agun kuma akwai agun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da Aqrau dan Habis yana zaune sai akarau ya ce ina da 'ya'ya guda goma ba na sumbatan ɗaya daga cikinsu ban taɓa sumbatan ɗaya daga cikinsu ba sai anan sallah sallah ya kalli akarau sai ce masa duk wanda baya tausayi ba za a tausaya masa ba muttafaqun alayh irin da hadisi da muka karanta cikin muwabba ne cikin adabul mufrad wana aisha radiyallahu anha qalat ta ce qadima nasun min al-arabi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu atukabbiluna sibyanakum faqala na'am qalu lakinna wallahi ma nuqabbir faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amliku in kana allah naza'a min qulubikum rahmata mutafaqun alayh dan karba daga sayyidatuna aisha Allah kara mata yadda ta ce wasu mutane daga larabawan kauye sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kuna sumbatan ƴaƴanku mun gane kuna sumbatan ƴaƴanku istifhami bi sigatil inkar sun yi tambaya ne amma da sigar kamar inkari mun gane sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace eh muna sumbatan su sai suka ce wallahi mu kan ba ma sumbatan su sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace awa amliku ai la aqdiru ai bazan iya an aj'ala mun gane ko shine la aqdiru an aj'ala ar-rahmata fi qalbika ba'da an naza'aha Allahu minhu ai bazan ba ban da daman in sanya maka rahama bayan Allah tabaaraka ta'ala ya cire rahama a cikin zukatan muttafaqun alayh wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamin nasa man la yarhamin nasa la yarhamhu Allah muttafaqun alayh karba daga jabir dan abdullah ansari Allah ƙara masa yadda ya ce manzo Allah tsira da minta Allah sabbata gare shi ya ce duk wanda baya tausayin mutane Allah madaukakin sarki ba zai tausaya masa ba mutabakun alai wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala karba daga imam abu hurairah Allah ƙara masa yadda ya ce lalle manzo Allah tsira da minta Allah sabbata gare shi ya ce idza salla ahadukum linnasi falyukaffif idan ɗayan ku zai yi sallah da mutane a matsayin sa na limam imam ce sassauta don me fa inna fihim dha'ifa was-saqima wal-kabira domin a cikin su akwai mai rauni wanda ba zai iya daukan yawan tsayuwar da zai yi ba was-saqima akwai marar lafiya wal-kabira akwai kuma babba wanda ya girma in da yana iya tsayuwa a irin wannan sallar da shi yanzu ba zai iya ba to da in yazo to ya sassauta sallar nashi ya ja dan daidai daidai ta yadda kowa zai iya bin sa amma in zai sallar sa shi kadai kuma to ya tsawaita duk ta yadda yake so yana da ɗan tsoko wai za salla a dukkan linafsi inda yanku zai sallansa shi kadan shi to fali ɗanwil masha to ya tsawaita duk inda da yadda yake so mutaba guna da wafi ruwayatin wa zal hajati a wata ruwayan kuma fa'in na fihimul da ifa wa saƙima wal kabira wa zal hajati akwai ƙari akwai ma'abota bukata ya kai ko sai mu tsaya nan ko abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi abin da muka yi na kuskure Allah tabaraka ta'ala ya fi mana dama masu kuskuren ne albarkacin sa sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima abulik الخاتم لما سبق ناصر لك بنك ولدي الى الصراط المستقيم وعلى اله قدر المجد العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه والسلام عليك